الحمد لله والخير كله فيما جاء به إن شاء الله Now,
والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
والبدعة كلها شر now,
ومن اتبع هواه فقد ضل الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أخوة مسلمي أهل السنة na wannan babban birni a shama a nan ƙasar ghana ina farawa da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan gari na Ashama wannan yammaci mai albarka don komai ba don isar da sakonni na addinin musulunci. Wa'azi nasiha ya gabata tun daga Sheikh Abubakar Mukhtar da ya fara sai kuma Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe, now, sakatare general na wannan kungiya ta mu mai albarka jama'a su yi zarar da bidiyo da damar suna.
mm.
Ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi.
Amen,
Kuma da ku saurara Allah ya saka da alkhairi.
Amen, Allah shi ya albarka.
Amen,
Babban mai masaukin baki Sheikh Muhammad Umar da shi da sauran 'yan majalisarsa da masu taimaka mishi da sauran 'yan agajinmu da suke ta tallafawa da sauran mawadata kowanne muna muku addu'a Allah shi ƙara muku albarka.
Amen,
Allah shi yi matasanmu albarka.
Amen, Allah shi yi wannan gari albarka.
Amen, Allah shi yi wannan ƙasa albarka.
Amen, samun shugabanci da aka samu a ƙasar Ghana Allah ya ƙara sa albarka.
Amen, Shugaban ƙasa muna fata al'aura da ya ɗauka ya so mashigawa Allah ya ƙara taimakonsa.
Amen, Allah ya ƙara ba shi ikon gyara wannan ƙasa da tattalin arzikin ƙasar.
Amen, Jagorancin sa ya inganci al'ummar musulmai su ƙara jin daɗi har waɗanda ba musulmi ba a ƙara samun haɗin kai da cikakken zaman lafiya a Ghana.
Amen,
Ina fata mu ma Allah ya azurta mu da irin haka a Najeriya.
Amen,
mun zo kamar da bayani ya gabata mu muku ta'aziyya saboda dan uwa Sheikh Hassan wanda ya asasa wannan makaranta ta kiwon lafiya da jinya Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi Amen,
ba mu san shi ba sai ta hanyar imam kamar da kuka sani shi ya dauke shi ya kai shi har Najeriya ya haɗa mu da shi. Da Sheikh Muhammad Umar Shafa Kwarai.
mm.
Saboda haka tun da ya haɗa mu kuma ake ta zumunci. Domin ga irin ayyuka da yake yi da irin gudunmawa da ya rika bayarwa wa addinin musulunci. Idan duk wanda ya taimaki addini shi ne namu.
now, wannan zuwan kawai ya isa ya zama to aya ya zama darasi cewa duk lokacin da muka shigo kasar na to akwai abin da ya kawo inshallah,
kwanaki da muka kawo da ya kawo mu mun zo buɗe masallacin da shi Annabi Ibrahim Bismillah ya buɗe abin da ya kawo mu kenan muka zo aka yi irin wannan taro aka bude masallaci aka sada zumunci kafin nan mun ci shigo da yawa amma duk lokacin da aka zo za a ga akwai dalili da ya kawo wannan babban dalili shine mu karfafa yan uwa masu taimakon addini a duk ko ina kake kar ka ɗauka sai malanta kawai kake yi kake da alaka da mu in dai kana taimakon addini to mun san ka kana da alaka kai tsaye da mu addinin nan ba zai tafi ba sai an samu maluma masu karantarwa sun karantar sai an samu mawadata masu dukiya sun ba da gudunmawarsu sai an samu waɗanda Allah ya ba su dama wurin jagoranci na mulki sun yi amfani da mulkinsu sai da addini ya kai inda ba a tsammani wata rana muna saudiya wani bawan Allah cikin matasan Najeriya aka kawo shi wurinmu za a gabatar da shi shi ne wani bayan mun gaisa sai ce ba da kabiru gwamnati kullum sai an gabatar da ni ba na gane ka ba ka gane ya kamata ma na kare gane aka ce shi ne mai kaza mai kaza mai kaza sai wani kabiru gwamnati ya zan yin gane ka in kana son gane ka ka gina wani masallaci ko wani markazi na addinin musulunci ka kai maki addini duk lokacin da daga kaza gane ka amma yanzu kawai duk kana wannan kasuwa da musulmi da ke yawa addini ko cikin na dalila ya san ina ne saboda haka in kana son mu san ka a samu alaka mu yanzu ai ba kowa ba ne in muka gani za mu iya kira sunansa Sosai.
amma kuma waye ne idan mu bai iya sanin suwa ne ne wannan ba Siya.
ba don alfahari ba sai saboda hidimar da ake wa addini a sai hidimar da muke wa addini ya sa kuka samu domin wani kuma son mu san ku mu saba da ku da ku yi wa addini hidima Mm.
in kun yi wa addini hidima sai Allah ya nuna ku sai ya zama to kun zama to partners in progress ko da abokan tafiyar mu wurin bunƙasar addini Na'am.
wurin ci gaban addini duk wanda yake so wato ya zama to ya samu irin wannan to ya tsaya yau addini aiki Allah ma da kansa ya yi alkawari cewa in kun taimaki addinin Allah Mm.
to fa Allah bai bar ku wani tafiya ne Allah ya ce a rama يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم يا أيها الذين آمنوا يا قوم الإيمان إن تنصروا الله ينصركم Mm.
in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya karfafa dugadugar ku ba mai iya yaƙo ba mai iya fara taimaki addini ka ga yadda cikawa kawo dukiyar ka ka gina addini ka ga yadda Allah zai maka sadaka da taimakon addini yana ƙara lafiya yana hana ka faɗawa cikin damuwa yana sa Allah ya tsaya maka kowa ya ba da gudunmawarsa maluma su karantar saboda Allah kowa ya karantar tsakanin da Allah kowa da irin gudunmawa da yake bawa kowa da irin abin da Allah ya hore mishi yanzu muka saurari wa'azi kowanne in ya tsaya yana yi kamar kar ya tsaya Allahu Akbar.
kowa ana so ya ci gaba saboda haka wani mawaƙi yake cewa magana mai tasiri mai albarka ya idza kharaja min al-qalb waqa fil qalb Na'am.
in ya fito daga zuciya zuciya kuma yake fadawa maluman da duk da suka tsaya da gani suna wannan wa'azi sai a san wa'azi ya kama haka saboda haka an yi mana magana akan tsoron Allah da yin haƙuri da komawa zuwa ga Allah in masifa ta sa an yi mana wa'azi akan kulawa da yarkuwantaka Mm.
dangantakar mu da kai musulunci mu yi kokarin mu kiyaye wannan dangantakar da Allah madaukakin sarki ya haɗa mu Qur'ani ya gwada mana kafirai waɗanda ba mu ba suna da wani kauna da suke wa junansu duk alqur'ani mai girma ba inda Allah ya ce mu lura da wani abin da kafirai suke yi abu ne da kyau mu ɗauko shi aro mu yi aiki da shi kamar soyayya tsakaninsu Mm.
suna son junansu ba sa waya da junansu suna girmama junansu suna rufa wa junansu asiri na gani a Najeriya wani babban mutum ya yi wani laifi laifin da ya kai sai an kai shi gidan kurkuku a ɗaure shi amma da yake ba musulmi ba ne kuma wanda yake zai mishi wannan hukuncin shi ma ba musulmi ba da ɗan uwansa manya-manyan malaman su suka rubuta wasiƙa cewa saboda jinin Yesu almasihu ka yafe da wannan kar ka yarda ka yi mishi abin da ka yi niyya ko da na zai faru ya zo da niyyar hukunta shi a yi mishi abin da za a ɗaure shi har zuwa gidan kurkuku yana ganin wannan wasiƙa kawai ce je ka kaci albarkacin almasihu kuma ya suka yafe kuma babu wani wanda ya sai wani magana kuma magana ta ƙare da wani abu zai taso wa ɗaya daga cikin su za ga yadda suke haɗuwa su haɗu su haɗu su haɗu to ai musulunci ya ce ku ma ku haɗu ya ce ku ma ku so junanku sai Allah ya mai ishara walazina kafaru ba'dhum والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير
kafirai shafin su masoya daga shafi suna son juna suna taimakon juna suna rufa wa juna asiri idan ba kun yi irin wannan ba za a samu juna ba idan ba kun yi irin soyayyan da suke yi ba in ba ku gyara ba ko musulmai kun yi irin sa da kuma fitina to kin Allah wa fasa da kalli za a samu juna da karna da yawa bayan kasa Now.
sai ba ku wajibi ne mu so juna mu mu kaunaci juna mu saboda Allah sannan musulmi baya iya zama musulmi na kwarai da kirki sai yana yin abin da ba daidai ba in an faɗakar da shi ya ɗauka ya gyara da ya gyara sai ya ɗauka shi yasa ba abin da zai gyara ka fiye da littafin Allah a Alƙur'ani mai girma ba abin da zai gyara ka fiye da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
duk laifin da kake yi alkur'ani na gyara ka Mm.
wani bawan Allah a Najeriya babban mutum mataimakin gwamna a wani jiha ya kawo min ƙarar limaninsa liman da yake musu sallah Now.
yake wucewa gaba ko san laifin liman liman ya yi hukuma ya yi magana a kan waɗansu laifuka a sai shi duki gwamna cikin laifin da aka faɗa shi ma ko laifinsa sai ke biyo da aka yi liman da shi yake yi Ah, me wa'azi wani lokaci ya kan faɗi laifuka shi ma har da shi kansa na wa'azi ya faɗi laifin da shi ma ya kamata ce gyara Now.
shi yasa in an ce ilimi ko ko menene hikima malama suka ce shine ka gano gaskiya ko kai aiki da shi yace da shi ne ya sami shugaba ka rawa mataki in ba haka ba wallahi sai ya ga babu dadi na ce ka yi haƙuri limanin ka ita ha ni ba zan iya bari ba ha ni ba zan na ce ka wani tambaya ka yanzu idan ta Allah ta kasance gare ka sai ka rasu sai ka mutu ko ba ka mutu da zai mutu na ce yau kana mutuwa wani ne za a nemo ya ma sallar janaza ce a a a babban gure wannan shi za a fara gida na ce to ka san sallar janaza na kuma abu ne ake sarrafa ko Mm.
karatun ba bai yake ba idan liman ya zai kafara akan gawa ka ce Allahu akbar ce Allah ka san tsakanin shi ya ce ya ce a a yi sulhu sulhu sulhu sulhu a nemo shi da sulhu Eh.
saboda haka sai kenan babu abin da zai gyara ka kamar littafin Allah duk abin da ka ji wanda yake ba daidai kake aikatawa ba in ka sai ka gyara shi ko malami mai karantarwa Mm.
shi ma ya gyara shi ne malamai suke cewa menene ma'anar hikima idan an ce wani yana da hikima ba wai iya magana shi ne hikima ba Mm.
A'a, ya zama ka san me kake faɗa na gaskiya ka san alqur'ani mai girma ka san abin da sunnar manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi tsakaninka da Allah ka nemi yardar Allah kai ne da yake ba Shekul Islam Ibn Taymiyyah yace an rawaito wani bawan Allah cikin maluma Mm, masu karantarwa sai ya zama ya ji an ce duk mutumin da ya yi ikilasi na kwana arba'in mm, ya yi ikilasi Allah zai sanya wani hikima a harshensa ya zama to yana da hikima wurin isar da sako sai wani malami ya ji cewa akwai sauƙin samaruma in suna wa'azi ko karantarwa a yi ta sauraron su ana fahimtar su shi ko ba a iya sauraron sa in ya tashi jama'a ba sa gane yake kasan kowa da irin baiwa da Allah ya shi na'am
to sai daga cikin baiwan yanzu idan malam Muhammad Kabir Gombe yana jawabi ina magana ba wani kishi da shi alai
shugaban majalisar malamai dr ibrahim jihar yana cewa in kana da wani sakon da kake so ka isar kai kanka ba ka sanya za ka isar ba ga yanci zai isar fiye da yadda kake da so ka alai da ka koyewa da Allah mm, to a sai akwai wani bawan Allah cikin malamai shi ne ya dade shi ne wannan shi ya tashi in yana bayani ba a fahimtar sa na'am amma mai fasaha irin shekaru da gobe irin wa- in yayi a rika fahimtar sa mm, sai ya ji wani isa cewa idan kai ikilasi na kwana arba'in kamar da al'amarin saboda Allah sai Allah ya sanya harshenka Allah ya kukkugo da wani hikima da za ka iya magana mutane su fahimce ka na'am
wannan ba Allah sai dai duk abin da zai sai ya mazo ina ikilasi mai da al'amarin zuwa ga Allah an da kwana arba'in bayan an gama kwana arba'in ya zo ya soma wa'an sai ga duk watsawa ke na'am sai ya samu wani kai ni bai yanzu ba za kan labarin ba sai ce mai faru ce kwana arba'in na daure ikilasi da ke duk abin da zan yi don a farce ni don in samu wannan hikima amma ka samu sai ce ka san me yasa ne to ce ka yi ikilasi ne don neman hikima ba don Allah.
na'am Allahu akbar
da ka yi domin Allah da Allah ya kokkogo da ainihin wato hikimar harshen da ke da zaɓen yadda Allah ya amma tunaninka kawai ka samu hikimar da za ka yi wa mutane magana ba don neman yardar Allah ba.
na'am
Kina zuwa abin da za ka yi da Allah shi sa Qur'ani ya ce yutin hikima ta manyan sha يؤتي الحكمة من يشاء na'am ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
Qur'ani da girma ya nuna mana hikimar nan Allah ya ba shi ga wanda ya gama malama su ce a Qur'ani hikima ta kan zo a takaice da ba ta ɗauki komai ba tana ita kadai wanda ke nuna hikima daga Allah subhanahu wa ta'ala in aka yi mu'amala ta aka haɗa ta kuma da bil kitab da ainihin wato littafi to tana nufin sunna ne na manzon Allah ya da mutum Allah subhanahu wa ta'ala shi kaga nan Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katira har ma Allah ya magana akan annabi Luqman Hmm.
wa qala Luqman li ibnihi وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله ya ya ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله yawa ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه kaga Allah ya ce annabi Luqman ko wani bawan Allah Luqman Allah ya ba shi hikima mm, kaga hikima ta zo ita kadai ba tare da an hada da littafi ba haka nan Qur'an ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة sai ce وجادلهم بالتي هي أحسن duk wannan Allah yana magana hikima hikima ba ka ilimin gane abu don isarwa don fahimtar da mutane don yin abin da ya kamata kai ka gane kai aiki da shi kowa ya gane kuma Allah sai ya sanya fahimta a kuma su gane kokarin isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala amma idan aka yi mukarana ta kuma da hikima ta zo da bil kitab a haɗe to Mm.
Allah madaukakin sarki na magana a kan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala dauki alqur'ani da girma annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya gama gina ɗakin Ka'aba tare da annabi Isma'il sai suka ce rabbana ربنا تقبل منا
sannan إنك أنت السميع العليم yawa ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك na'am وارنا مناسكنا
Mm.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم rabbana wa ba'as ربنا وبعث فيهم رسولا منهم yawa يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم kaga wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kaga ya sanar da su littafin Allah wa hikmata da sunnan manzon Allah da ga insha Allah saboda gare shi har yanzu qur'ani ya ce waskuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmata kaga shi ma nan sunna ne na manzon Allah da ga insha Allah saboda gare shi huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin هو rasulan الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة kaga wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata idan Allah yana sanar da littafi na alqur'ani da kuma sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka tsaya ya karantar da mutane da Allah madaukakin sarki yake. Kenan Allah madaukakin sarki yana nunawa kowa da irin gudumawa da ya kamata ba malami ya bayar da gudumawa wurin tattar da al'umma har su gane Allah subhanahu wataala su gane matsayin Allah subhanahu wataala mai dukiya ya bada dukiya har a gane yadda ainihin wato addini zai ci gaba domin ya ba da dukiyarsa wurin ainihin wato karantar da addinin musulunci saboda haka babu abin da hikima ke ɗauke da shi kamar sanin Allah subhanahu wataala kuma fiyayyen abin da wanda ke ɗauke da karantarwa na hikima shine ya karantar da mutane tauhidi na Allah subhanahu wataala ku duba alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya kawo waɗansu wasiyoyi kamar guda 25 a cikin suratul Isra'i wanda yake nuna muhimmancin kiyaye dokoki na Allah har Imam Shaukani yana nuna cewa duk mutumin da ya kiyaye wannan dokoki ya bi su yadda Allah ya ce a bi su ya nisanci abin da Allah ya ce a nisanta kamar an ba shi cin nasarar duniya da lahira wanda ko ya zamanto ya saba wa wa'annan dokoki na Allah kamar da ya yi asarar duniya da lahira Allah madaukakin sarki da ya fara magana akai sai ya fara magana akan tauhidi don ku ji tsoron shirka kar ku sanya wa Allah kishiya sai ce la taj'al ma Allah ilaha لا تجعل مع الله إلهنا فلا فتقعد مذموما مخذولا sai ce mai gaba وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه sai ce mai وبالوالدين إحسانا
sai mai إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما aha فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما har yanzu da saura واخفض لهما جناح الذل من الرحمة mhm وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
rabbukum alamu ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين mhm فإنه كان للأوابين غفورا
ya ya وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
ya yake إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين wa kana shaytanu وكان الشيطان لربه كفورا
mm وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
har yanzu dokokin da saura ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك sannan ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
a gaishe ka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Mhm.
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
zai mai ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق saboda ne نحن نرزقهم وإياكم
ya kashe su yake إن قتلهم كان خدعا كبيرا to dokokin suna nan har guda 25 amma da ƙarshe can Allah ya ce zalika mimma auha ذلك مما أوحي إليك ربك من to الحكمة kaji hikima ta zo ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا
kaga dokoki ne na Allah madaukakin sarki Allah ya fara da shirka la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda mazmuman makhzula karka sanya wa Allah kishiya shirka sai ka zama abin zargi kowa zai zarge ka domin ka sanya wa Allah kishiya saboda haka kiyaye dokoki na Allah kiyaye shirka wa Allah yana sa Allah madaukakin sarki ya ƙara girmama ka kuma ya kauda kai akan waɗansu abubuwa da kake aikatawa bayan da aka karanta wannan dokokin mafi girman sa shine shirka shi yasa da aka fara da shi ƙarshe kuma aka ce zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma sai yace wala taj'al ma allahi ilahan akar fatulqa fi jahannama maluma madhura saboda haka wajibi ne duk inda kake ka kiyaye shirka da Allah shi yasa ahlus sunna suna ƙara girma suna ƙara daraja suna ƙara kima Allah na daga darajar su yanzu aka karanta mana maluman sunna yadda yake yadda suke saboda me saboda duk inda suke jagoran abin da suke kokarin karantarwa kadaitaka na Allah in banda malaman sunna gaya mini inda zaka je ka samu ana magana akan tauhidi akwai mafi yawa in ka je duk inda zaka samu sai tarihin mafarki labarin shehinai labarin kaza labarin kaza ko saboda haka a suke nan kaga maluman sunna darajar da suke samu a bayan ƙasa darajar da suke samu har ga Allah subhanahu wataala saboda kiyaye matsayi na Allah madaukakin sarki bashi hakkinsa Allah ke ƙara musu daraja da kima girmama su da ake yi girmamawa ne tsakani da Allah to in kana son ka samu wannan girma da wannan daraja har yanzu lokaci bai kure ba koma wa Allah tsaya kai kira zuwa ga hanyar Allah kadaita Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa shi ya cancanci a bauta mishi shi kadai ba shi da abokin tarayya tsaya ka ba wa Allah hakinsa tsaya ka ba wa manzon Allah hakinsa sannan ka yi kaga yi da cikawa daga Allah madaukakin sarki ya baka kariya ya baka martaba ya baka mutunci saboda ka tsare dokokinsa idan ka zo kusa da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ƙara kusantar ka ya ƙara ainihin wato girmama ka ina fata Allah ya ƙara taimakon ahlus sunna duk inda suke Amin.
Allah ya ƙara taimakon maluman ahlus sunna duk inda suke ku tsaya ku yi taiwa maluman ku addu'a ku yi ta musu addu'a akwai jarabawa iri-iri ku yi kokari wurin sanya su cikin addu'o'i har yanzu ba mu san wata kungiya ko waɗansu al'umma da suka fi wannan ba a zahirin abin da muka iya sani da akwai wata kungiya ko akwai wasu al'umma da suka fi kusa da Allah subhanahu wata'ala muka san su da su za mu nemi kusanta zuwa gare su amma har yanzu a iliminmu da irin abin da muke ganewa da irin abin da muke gani da irin abin da muka karanta muka san yadda lamarin Allah subhanahu wataala yake da lamarin yadda sunnar manzo Allah yake babu wata kungiya daga cikin kungiyoyin duniya na musulmi da ta kai kungiyoyin ahlus sunna wal jamaa saboda haka ku tsaya duk inda kuke ku yi ta kokarin yin aiki saboda Allah ku ne in an tsaya an yi aikin saboda Allah to za mu samu taimako daga Allah subhanahu wataala in ma kaga an samu wani daukaka da wani ci gaba dan riba ne kankane a nan duniya babban lamarin yana ina yana lahira shi yasa Allah ce tilka darul akhiratu naj'alha
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
sai ce والعاقبة للمتقين tilka darul akhiratu wancan gidan lahira kaga da nisa ko me nisan sa saboda sai an je lahira naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada mun tanade shi ga waɗanda ba su nufin wata ɗaukaka a bayan ƙasa ba duniya suke nema naj'alha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ba su nufin barna su so suke a ta Allah in ana fasikanci su hana in ana wani abu da ba daidai ba su hana wallahi ku duba ko a Najeriya muke zaune da an yi wani abu na barna ko menene sai a ce me suwa ne suka ce akan kaza me kungiya kaza ta ce akan domin an yi barna ana jiran a ji muryar su sune masu hana wannan barnan shi yasa suka zamanto masu daraja masu kima to Allah ya sanya wannan aiki a hannunmu ya kamata mu mu ƙara godewa Allah Allah mun gode maka saboda haka wajibi ne mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mu ƙara tsayawa sannan waɗanda duk Allah ya ba su dama ya ba su hali don taimakawa irin wannan tafiya to su ma su yi kokari wabtaqi fi ma ataka Allahu dar وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ya ya ولا تنس نصيبك من الدنيا ya ya وأحسن كما أحسن الله إليك sannan ولا تبغ الفساد في الأرض don me إن الله لا يحب المفسدين kai ma da Allah ya baka dukiya wabtaqi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wancan gidan tilka dar al-akhirah naj'aluha للذين لا يريدون قلوبا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة nemi gidan lahira da Allah ya baka da dukiyanka da iliminka da ƙarfinka da mulkinka wala tansa nasibaka min ad-dunya karka ga Allah ya baka duniya ka ji cewa ka fi kowa karka manta da rabon da aka baka a nan duniya dukiyar da aka baka a nan duniya ka manta da rabonka na gidan lahira maimakon ka nemi lahira tun daga nan ka koma kana barna da dukiyar da Allah ya baka da ƙarfin da Allah ya baka da mutuncin da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka nemi gidan lahira in ka yi haka sai ka zauna lafiya kar ka zama to mai barna a bayan ƙasa Allah ka yi mana albarka baki daya Allah ka sanya albarka cikin wannan taro Allah shi ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta Ghana ƙasar Najeriya da sauran ƙasashen mu Allah ka sanya albarka Allah kuma ka bi ta mana irin wannan ziyara subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu Akbar.